rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kowa da kowa shi da hada ma wannan masallaci da ta barka masallacin Umar ibn Khattab da yake nan sai da yake bi a cikin garin Kano wannan rana ta Laraba wanda ya goma sha hudu ga watan Rajab hijirar Allah alaihi salatu wasalam daga Makka zuwa Madina dubu daya da dari uku da arba'in da uku da kuma da goma sha shida ga watan biyu miladiya dubu da ashirin da biyu wanda muna cikin littafin nuna shafibiya idan ba a manta ba mun gama babu na kalli harkacin hamza da sake da karfahu yau kuma za mu tashi babu wakafi hamza hisham wannan babi kamar yadda abu shama da kansa yake cewa huwa min as'adin abuwa na zaman wa nasara shi ne ya fi ikoko yana daga cikin mafi wahalar babubuka ko ta fuskan a waƙe ilimi ko a yi masa rubutun zube a wajen fayyace ƙa'idodinsa da kuma fayyace manufofinsa yana daga cikin babubuka mafiya wahala to shi yasa na fi faɗa mana abinda malamu suke cewa idan أردت أن تستريح من حمزة فلا تكب على الحمزة إن دي كنا سكوتا دمانا حمزة وكذا كتايا أكن الحمزة wannan babu yanzu zai mana bayani akan alhamza kala ko dai wacce ta zo tsakiyar kalma ko ta zo ƙarshen kalma idan ban manta ba can babin da muka gama babu na kan harkar hamza da sake da kanta shi yayi mana bayani akan alhamza ta zo farkon kalma ma'ana farkon kalma ta biyu don kaga da aka ce mana mana kaga man amana kenan magana ki akan wannan alhamza ta farkon kalma ta biyu inda yake cewa wa an hamzatin fil waqfi kullu malam hamza in ka tsaya akan wannan akwai sabani ma'ana ko dai ya zama kayi ibdali ko abu da kayi na tsaro kamar yadda malam warshe yake yi mana man ko kuma ya zama ainihin ka daure ta ka ce man aman wanda bayani ya gabata malam khalaf in ka tsaya akan wannan kana da fuskoki guda uku kana da nakalu kana da sattu kana kuma da menene attaqi wanda shi kuma malam khalaf imma nakalu wa imma attaqi shi babu sakatu a gunsa wa shay'un mu'allif sakt al khalafin bila khilafin wa bil mawsul kulkun taqabbala wa khallaluhum bil khulfi fi al وشيئه ولا شيء في المقصود انه حاصل haka muke bayani ko shi ma da khallal bashi da komai a wajen wannan maqsud bashi da komai sai dai wajen al da shay'i to wannan shi yasa da dan tsamo mana kan amsiloli dan in ba muna ambato amsila ba za mu fahimci babu bukan ba za mu kokari ga za mu iya baiti biyar zuwa takwas zuwa goma za dai mu ga abin da zai yi ba insha Allah ta'ala ya ce mana wa hamzatu inda alwaqti sahala hamza idza kana wasfan aw taqarraba manzila kan kuma ta can baya faɗa mana yace wa man kana za babin lahu fihi mazhabun fala bud an yusma wa yudra wa yuqal duk mutumin da ya zamo yana da babi wanda mazhabinsa ne ma'ana ifsasi da wannan babin bida ya samu wanda suka dan mara masa baya amma shi ne sa'imul ba yace to la fala budda an yusma sai an ambaci sunan sa na yanka ko alkunya sa fitacciya fayudra a san wane ne wayu kala a hankali su kowa ne ne to shi ne ke dan bukamar irin waɗannan to sai ce wa hamza inda alwaqf shi malam hamza a halin tsayawa kaga tannan ya faɗa maka duk wannan rigingimin sai ka tsaya in ka wuce salamun salamun amma in ka tsaya to anan abubuwa suke kasancewa ya ce inda da wakafi sahala hamza to nan cewa sahala hamza muna nufin wannan at-tasyin al-mutlaq ko bi ma'anahu shamil domin idan ka ce sahala ka ce ya sauƙaƙa ya tabil an yakuna tashilan ma'rufan baina baina ko kuma an yakuna hadfan aw yakuna naqlan aw yakuna ibdalan nan kin da yake mana sahala hamzahu zai daukan mana wannan fuskoki ɗayan hudu ko da yana nufin yayi mata tasiri bai da bai da kamar da zamu gani ko yana nufin ma ya shafe ta gaba ki daya ko yana nufin ya yi nakar ko ya yi ibdalin saboda haka wannan shi ne za mu samu abin ba zai fita daga cikin ɗayan fuskokin nan guda hudu ba mun gane ko sai ce idza kana wasban wannan idza kana wasban wasban zai iya daukan al-irabi ko dai idza kana al-hamzu mutawassitan in mun ce kana tamma kenan kenan idza kana al-hamzu mutawassitan ko kuma in muka ce kana tamma ce kenan idza wujida al-hamzu fi wasal kalma wasal sai zamo mansubun ala zarfiya kuna gane bambanci ko to shine sahala hamzahu idza kana wastan aw taqarraba manzila kenan aw taqarraba mawdi'uhu idza kana fi taraf al-kalma kenan yana yi ma alhamza tasghiri yana sauƙaƙa ta in ta zama tsakiya ko kuma bagiran ta ya zama cewa ƙarshen kalma ma'ana kenan yanzu ba magana akan farkon kalma to sai ya ci gaba da kawo mana misalai ko kuma ƙa'idodi ya ce fa'abdilhu to kafin sannan nan da ce sahala hamzahu wa hamzatu inda rabbi sahala hamzahu wannan hudin zuwa ga mai ke komawa wa hamzatu inda rabbi sahala hamzahu kenan sahala hamzatu hamzahu ya yi tasirin alhamzarsa shi ma'ana alhamzar da karatunsa ya biyo ta kanta ko ku wannan hudin in ya gada in ya haka min an ya kuda ila alwaqaf kenan sahala hamzatal waqafi kenan hamzatal mawqufi alaiha ya yi tasiri akan alhamzar da aka tsaya a kanta kenan wannan hudin sai ya koma akan ɗayan biyu ko dai hamza da kansa ko kuma waqafin mun gane ku to sai ya ce fa'abdiluhu anhu wannan fa abadin ku kudin wannan zuwa ga wake komawa fa abadin hamzata an hamza kenan fa abadin ku ita an hamza anhu daga shi ma da hamza kenan fa abadin hamzata an hamza kai ibdalin al hamza a wajen malam hamza har fa maddin kamai da ita harafi na ja musakkinan halata kaunika musakkinan din hamzu halin kasancewa kana daure a hamza a nan sai shura suke cewa da suka ce musakkinan to ai za ta iya yiwa wata alhamzar da ka tsaya a kanta ko a kan jumlar ta dama sake ce to wannan ya za mu ce kuma musakinan halatta kaunika musakinan suka ce ba matsala tun da ka tsaya a kanta wannan tagayiri da kai mata wato kamar ya amsa sunan asibon sakinan mun gane ko? to sai ya ce wa min kabli'i tahriquhu qad tanazzala ma'ana halatta kauni ma qabla al-hamzi mutaharrika amma fa ita wannan alhamza halin kasancewarta abin da yake kafin ita da mutaharriki yanzu wannan gabar tana nuna mana alhamdun da muke magana a kanta ya tabir an ta kuna sakinatan aw mutaharrikatan wasu kuna in ma an ya kuna asliyan aw ya kuna aridan ita wannan alhamza ko dai ya zama sukunin ta asali yaushe in ta kasance abin na mutawassila tun ita zama tsakiyar kalma dole sukun ta ya zama asali ne ko kuma idan ya zama cewa ƙarshen kalma ne to in ma an ya kuna sukunu asaliyan ko ya kuna aridar ko ya zama cewa bijirowa ya ko ya zama ainihin na asali ne kan misali a yanzu lokacin da ka zai akan kalman ya kulun ya za ka yi a wajen malam hamza ya ce fa'abdilu an harfa maddin kenan wannan alhamza za ka mai da ita harfin da kaga za ka ce ya kulun ya kulun yadda ma da wuce karanta a wannan kaga sukuni ne wanda yake asali ba wai tsaya wacce ta kawo wannan daurin ba ko da wuta za ka dama sa kina ce wai zuba wa'na da ibrahim sai ka kan bawa kaga wannan bawwa'ana shi ma sukuni ne wanda yake asali ba tsayawa ce ta kawo shi ba ya za ka tsaya wa iz bawwana haka za ka tsaya akan ta wajen malam hamza fa abdilu anhu harfa maddin kaga ce bawwa ta zama alif kuma dama zai zama ala jinsi alharakatul mujanasa lahu jinsin harkar da take mujanasa kaga tun da aka ce ya kulu me yasa aka mai ta zama alif li'anna ma qablaha maftuhan wal fatah hiya allati tujalisu al alif fata fata da take take mujanasa da sai aka mai da ita alif sannan nan ma bawwana saboda ma qabla al hams maftuhan sai muka ce bawwana mun gane ko thumma ablighu ma'mana sai ka ce sun ma'ablihu mamana mamana ka kamar ta harafin ja to sai fa akala hudhibu kun ba na kusa ka sai fa akala hudhibu me yasa kamar yadda alhamza ta zamo yawon da anna ma qabla alhamzi maqsur wal kasr hiya lati tujalisu ya kawai kenan fa abdul anu harfa madde ta zama yawon dhibu yufaku anhu man ufik to inda za ka tsaya yufak ba za ka ce yufak ba zai ka ce yufak kaga annan kamar ita ne harafin ja harafin ja shine wawu me yasa ta zama wawun da annan ma qabla alwawi mazmum shine ya kaga zai zama yufak kanu anu'minu laka kanu anu'min zai ka ce kanu anu'min alumin kaga afdilu anhu harfa maddin musakkin wa min qawli tariqu kuma in ka duba duk abin da ke kafin wannan alhamzan mutaharriki ne halata kauni ma qabla alhamzi mutaharrika mun bai wannan ko to in muka duba wannan da ya kulu ya kulu ya kuluna da bawa'ana da ma'amala da ribu da bi'ir da yukul anumin duk wani kauli ne asali domin take kalma ne to amma yanzu idan muka zo iqra bismi rabbik kaga wannan karshen kalma take wannan sukuni ne asali ko qari asali ne tun da kai da amre da ba kuma kaga ya za ka iqra iqra haka za ka karanta iqra haka za ka karanta ko kuma am lam yunabba bima fi suhufi musa am lam yunabba haka za ka karanta kaga wannan in muka duba sukuni ne asali in ya sha yubhibku har za ka ce in ya sha in ya sha haka za ka ranta in ya sha mun gane ko wa kullum biyan mu algamu ma'agunnati wa fil wawu wal ya duna haka da kunta kaga sai ka ce in ya sha a wajen malan khalat wajen mana kalan in ya sha haka za karanta to in muka duba yanzu misali bada'a bada'a in ya raka da akan sa bada bada nan kaga sukuni ne wanda yake ɗarifi ila wakafi domin asalinsa bada'a ne alhamdulillah nan ba wai sake na mace ba tsayawa ce ta za ka yi mata sukuni abin da za ka za ka tsaya ba da haka za abin nan
kama aka fi kana nan
ha yi bayani ba zai so ma'ana ba da misali ba ba da abi aure ya ce ba sai fa ba da
yau ai hannun tsayawa ka ne Allah ka fita ba da ma'ana da fassara ai da nufinin ya koma wani abu da ne kuma ba da ya zama ba da
mun ambata a baya akwai kalmomi da ya dundu kaza nassan ko kuma itimalin kaka manta mun yi magana akan riya kaka manta muka ce idan aka ce riya ya dundu ala rubiya ihtimalin wa ya dundu ala riyi nassan to akwai abin da dama za ka zame shi haka yau kaga yanzu wannan bada'a ya dundu ala bad'i shay'i ihtimalan ba kuma shi ke suna zama ihtimalan to amma yata sa'alun anin naba il azim anin naba ya zama tsaya anin naba anin naba anin naba shi kenan fa abdilu an harfa maddin musakkina kaga zan ya zama harafin madda min hama'in kaga shi ma za ka ce min hama haka za ka gani bani musa min hama amma kada ka yi a gaban kawamin nan haka nan min manja in za ka ce min marja haka za ka karanta ثم الله ينشئ النشأ ينشئ ينشي ينشي هذا ما كانت ينشي فأبدل أن كاكاي بدالك أنا تدعو هل أبدل ينشي كذا كانت
ya ce to shi tun da misali abu an ya wurda manajin sa irin wadancan wuraren da aka yi aka yi danga toga cewa su mursala su riya su wani to shi ma ba zai a wurin nasa manajin shi ne a ta kuma da ranar da ka ba shawara amma amma ne amma ne amma ne iwu bayan da ake yi yawa inimru'un halaka ya zama da kan inimru'un ba da bakar inimru'un inimru inimru haka zamu tsaya fa afdilu an wa afa madu bani musa inimru haka zamu tsaya eh ka annahum lu'lu'un ya zaka da eh lulu haka zaka da ka annahum lulu duk guda biyu kenan ليه طب اللي كان ده ده آه ممكن في نقول to sai baiti na gaba sai yake cewa wa harrik bihi ma qablahu mutasakkina wa asqithu hatta yaji al-lafzu ashana sai yace wa harrik bihi kenan wa harrik بحركة الهمز وحرك به دولك تقدر ونن مقدر معذوب لأن تنسي وحرك به أي لا يحرك بالهمز وإنما يحرك بحركة الهمز كنا وحرك به ما قبله كي حركة كموسى دموسين الهمزة ما قبله أبنك كافين شيء الهمزة wannan zai nuna maka cewa ashe ma qabla alhamdu la budda an yakuna sakinan kenan dan ya ce wa harfi ma qabla muta sakinan kuma kana mai daure ita alhamza din wa asqithu to kuma sai kai wasili sai ka jefar da ita hatta da al-lafzu as'a yarji al-lafzu as'ala yadda lafzu zai zo a cikin sauki ina misali yanzu misali كزرع أخرج شطأه أخرج شطأه سيكتا أكن شطأه شطأه يا دام تاكن سا دام تي شطاه هكذا مكرنا بني موسى شطأه يا دام تا دام تي شطاه ها تبدأ تسلكيك شقة شقة جلمت هذا لم تشقة tunda ya ce maka wa askitu yanzu zancen ta zama harafin da na bai taso ba eh ka zar'in akhar da shata shata haka za ka abin nan shata haka za ka karanta mun gane ku ya sifu zam'anu ma'a يحسبه الظمآن يا ذمذا ظمان الظمان يحسبه الظمان هكذا الزمان بزايدة الظمان domin zam a sai ka ɗauki wannan fatahar sai ka ɗora wa memu sai ka kurgar da ita sai zama ya sabu hudu zama kun gane bari musa yawwa alaƙar juz'an juz'an juz an to ya za mu tsaya kansa juza ثم جعل على كل جبل منهن جزءا haka ta karanta
shi ma da sai an tsaya rayuwa to tun da ya ce maka inda baka da riga ga wannan farkada alimtum an-nash'ata al-ula an-nash'ata to in muka da an-nash'a farkad alimtum an-nasha an-nasha shi kenan wa askirtu kalka tare da ita فإن استكبروا فالذين عندهم يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون لا يسأمون ما لن ما لن يحيى يغلب لكن يسأمون لنا لست يسأمون يسأمون هو كذا يسأمون يسأمون يسأ sai muka ɗauke mata muka ɗora sai zama ya samu wani kawai shi kenan mun gama ya ci aruna malam nura yanzu ya ci aruna ya ci aruna za mu ce ya ja ruhu wani musa ya ja aruna za mu ce tun da sai mai gida ne ce ya ja ruhu shi kenan ya ja ruhu shi kenan wani musa ka kama bayan yadda ruwan cike nan ba za mu ja ba dai nan ba halin dali ba ne halin na iskali ta gaba kida yawwa wal absara wal afida ya za mu ce wani musa wal afida afida كلام أكم أبتداء والأبتداء كلام والأبتداء تمشي يعني كلام ايه Mala Ibrahim, ya zan kurta ta. Wanda zai dai Eh? Wal afida. Afida. Wal afida. Wal afida. Wal afida. Wal afida. tunda kaga zai san duk koyi da kado wanda fida ko wal aqida shikenan yawa inna alwa'da kana mas'ula mala amur ya zamu kan mas'ula din nan kana mas'ula eh mas'ula zamu ta kaza مسؤولا كما شيء كان إن الأهد كان مسؤولا شيء كان كان طب آه. الذي يخرج الخبأ يضم ذاك الخبأ يا رب ولي موسى غير خبأ توفى لي مكيف faɗi abubuwan da muka yi aure alkaba ya muka yi faɗi aikin da muka yi aure ka tambaye ni na tambaye son yi kamar ga abin da muka yi alkaba na yi da kai kaba ka amma me aka yi sai ka ce fata alhamza muka ɗauka muka ɗora ba muka jefar da ita kenan kamar yanzu alkam'an nan kamar ga yadda yake kamar haka yake alkhaba haka sai muka yi karkara kawai zai zama yukurin alkhabar yukurin alkhabar haka na kusa mun gane ko to ga wani milkul ardi milkul ardi malam mahmud yanzu ya zama da akan milku milkul ardi ya zama da akan sa mil mil to kila ko ta fuskar kuma muna da tsarin fuskoki guda biyu fuskokin nan yanzu zai kaga milku gashi mil milku to yanzu kaga mun dauke fatahar a gomman alhamza mun dora wa lamu kenan yanzu kamar wannan kwata-kwata babu ita kaga ya zama a haka kawai mil to yanzu tunda ya zama mazmumi muna da kare fuska guda biyu shine arrawun wal ismara ko ne mu ce mil mil komi shi ne wanda su muna da rabin shi ba saboda ne eh to mun bai Ana amma idan za a ƙara zuwa arab da juna ita wannan ba sai an shafe a a ai sai mu ce mil ularu mil ul aru an zo da kan abin hannun din ah ana ma ai ba a tsaya to a
eh wakafin da ake da ba a yi
wannan wakafi ne ihtibari ana so a gwada ka a ga cewa ka fahimci yadda hamsa yake tsakan alhamsoji yawa da kun fi ha dif'un wa manafi wani musa ba za ta dif'un eh dif ba ba ƙarin fuskoki
kamar dai ne ɗauke to ta fi ƙara da ita ka ce da saura ka bari kaza
shi ma shi ma
sai tambayar ka kuka sai ka tambayar kenan muna da arab da ishmal ko dai muna da sukun mutum mu ce dif kaga a sukun mujarrad ko dif dif shikenan to mun fahimci wa'annan ko to mhm yace mana wa harrik bihi ma qablahu mutasakkina wa asqitu to yanzu idan muka sami harfin lil a li yuriyo kayfa yuwari sau'ata akhi sau'a sau'a yanzu ma nasu ya zama akan sau'a sau'ata akhi kayfa yuwari sau'a ya zama da
ka wani da yi aka ɗauko mata aka sawa ita wawan aka shafa mata eh to ai fata dai wala ta kuma sai dai ta kunya ta faɗi yadda za a ce kayfa yuwari ne sawa shike nan sawa kai baiwa ne sawa naukan sawa to lakiti min dunihi mau'ila ba da nuna zama zakan mau'ila mau'ila wato abin da ya sa na damu da na tabbaka da dabba sun ce abin fa ya fahimtu Eh? mau'ila wila eh
ma wila mawila mawila mara mustafa in muka za kan shai'a ya za mu tsaya shaya inna allaha la yadhlimu an-nasa shaya kana mu tsaya to ka hay'ati tsayi ka hay'a ka hay'a wala bisa zan zagan ka hay'a eh ka hay'a za mu tsaya ka hay'a eh eh ya za mu tsaya wala bara ya zama da kahaya shine kawai kahaya wa harrik bihi ma qablahu mutasakkina wa asqit atanna lafdu asala to kan wala na ba ita yayi kama da wancan manajin na wasu eh laushin kulla sati ne na kai sahi yawwa
eh a wani wani musa si at ya za mu ga akanta eh eh ba sai an si at ya za mu ga akanta at eh siyat haka haka za a eh haka za a ce mun mun gane ko to to kusan dai alhamdulillah mun fahimci wannan to sai baiti na gaba
Gwanin wannan misalan sun fito da shi da
gwanin musa ne ke kuma kaɗai yau ne ke kun tsayawa ne na ba wa
malam da biya kace malam da biya kace to kada wannan da na so mai baiti biyar zuwa takwas to amma dai fatan da yake da Allah Allah ya ji abin da yasa da wata amsalar nan saboda abin da Abu Sha bai kita shine min asabin da abin da abuwa ya da amma insha Allah wanda bai takan da muke sun zama eh yau wa insha Allah kuma wannan za a yi hada da abin nan sai ka gani eh to to insha Allah da wannan za mu kawo karshen wannan abin da za mu insha Allah abin da muke daidai muna tsara da suwar da ta da ba da da da ba ku sai tsara da da suwar da ta da ba ta mana wallahi abin sha'awa kamar na faɗa ku din nan yanzu kuka yana daukar EQS